بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الرابع في الصوم وهو الإمساك عن شهوته البطن والفرج يوما كاملا بنية التقرب إلى الله تعالى في غير زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد وللصوم الباب ثلاثة الرابع.
أركان.
الباب الرابع في الصوم babi na hudu a cikin wannan littafi namu mai albarka wato zai yi mana bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi azumi abubuwan da suke da alaƙa da azumi wannan babi abin da zai tattauna a kai wa huwa al'imsaku an shahawatai baɗani wal farji yawman kamilan wato abin da ake nufi da asawun a yare na larabci idan aka ce su mutu wato shine al-imsak kamewa zaka iya cewa su mutu anil kalam na daina zance na kame daga yin zance inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya haka na na maryam alaiha salatu wassalam wato ta faɗa lokacin da mutanenta suka jefe ta da cewa ta zo da yaro wanda yake na gaban fatiya yaro wanda yake na zina shine a lokacin sai ta ce da su haƙiƙa ne na yi bakance ga ubangiji na na zan kame daga yin surutu daga yin magana ta ce a yau ba zan yi wa mutum magana ba ba zan yi wa bil'adama magana ba fa ta bihi qauma ta hamilu har ya zuwa ƙarshe kuma to amma idan aka ce asawum a yare na shari'a ta musulunci shine al-imsaku an shahawatayil baqani wal farj wato mutum ya kame daga shahawoyin nan guda biyu daga sha'awa ta ciki dukkan abin da ciki yake marmari ka zuba mishi na abinci ka kame kada ka zuba mishi wannan abin da yake marmari yana marmarin a bashi liftan ce ya sha to ka kame kada ka bashi liftan din yana marmarin a bashi tukudi ne ya sha ka kame kada ka bashi wannan tukudi din yana marmarin a bashi wani abin daɗi ne ya taba to ka kame kada ka bashi wal farji da kuma kamewa daga sha'awa wanda take ta farji dukkan abin da farji yake marmari irin idan mutum yana da iyali yana marmarin ya kusance ta yana sha'awar ya kusance ta to ya kame daga kusantar wannan iyalin nasa yauman kamilan yini cikakke biniyati taqarrubi ila Allah ta'ala wato min tulu'il fajri ila ghurubi shams tun daga ketowar alfijir hal ya zuwa fadawar rana wannan shine yaumun kamil kenan biniyati taqarrubi ila Allah ta'ala da niyyar neman kusanci zuwa ga ubangiji madaukakin sarki wannan ibadar da mutum zai yi ta kamewa baki daga ciye-ciye da baiwa wato kamewa bai- sha'awa kamewa baiwa farji sha'awar da yake bukata fi ghairi zamanil hayd amma kuma ba a lokacin da mace take cikin jini na al'ada ba idan mace tana cikin jini na al'ada idan ta kame bata ci abinci ba tun daga ketowar alfajir har ya zuwa fadawar rana ba ta da ladan azumi saboda wannan lokacin da take ciki na jini na al'ada bai ba ta damar ta yi azumi a wannan lokaci haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya tabbatar da mataye waɗanda suke sahabbai a lokacin da suke cikin jini na al'ada ba sa yin ibada ta azumi hakanan ba sa yin ibada ta sallah wan nifas sannan kuma ba a lokacin jini na biki ba idan mace tana cikin jini na biki haka nan ba za ta yi azumi ba idan ta yi azumi azuminta ba tacce ne ba karɓaɓɓe ba ne ghairu makabulin la yujzi'u anha baya iswa la yujzi'uha baya isar mata dole ne sai ta rama waɗannan kwanakin da ta sha a lokacin da take cikin jini na biki saboda ba a yin azumi a cikinsu wa ayyamil a'yad sannan kuma banda ranaki na idodi ranaki na idi idi dai guda biyu ne ko akwai idi na babbar sallah akwai idi na karama to amma sai mai jam'i ya ce wa ayyami bai ce ba wa yawmail idain wa yaumai da idi bai faɗa ka nan ba da kwanaki guda biyu na idi ya yi musu jam'i ne saboda sha ɗaya da sha biyu ga watan zulhijja ba a azumtarsu saboda ayyamu tashriq kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikirin lillahi azza wa jalla don haka sai ya zamanto yanzu kwanakin guda hudu ne ga talatatu ayyamin fi idil adha da kuma yawmun wahid fi idil fitr waɗannan kwanaki guda hudu ba a azumtarsu nana aisha radiyallahu anha da abdullahi dan umar Allah ya ƙara yadda da su suka ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai yi rangwame ba lam yurakhas fi ayyami tashriqi an yusamna illa liman lam yajid alhadaya kamar yanda yake cikin sahih bukhari wancan kuma hadisi na ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin hadisin nubaisha ce alhudali Allah ta'ala ya kare yadda da ita kamar yanda yake cikin sahih muslim to da haka wa ayyamil a'yad da waɗannan kwanaki guda hudu na idi kwanaki na idi na layya guda uku waɗannan ba a azumtarsu da kuma kwana ɗaya ranar sallah ƙarama ita ma ba a azumtarta idan mutum ya azumi a cikin waɗannan kwanakin shi ma ba ya da azumi sai dai in ya zamanto uzurin shi karɓaɓɓe ne wanda ya zamanto yana da uzuri karɓaɓɓe a shari'a shine misali mutumin da ya alwashi zai yi azumi radda dan uwan shi ya zo shi dan uwan shi yan kidnapping sun rike shi yana addu'a yace duk radda Allah ya sa dan uwan shi ya zo shi gari ya dawo lafiya kalau da ran shi ko yayi alwashi shi kuma washe gari sai yayi azumi sai ya zama to ranar sallar layya ana haya haya kawai wajen sha biyu ta rana kawai aka ga an kashi a daidaita sau to yanzu babu laifi washe gari zai iya yin azumi saboda yayi bakancen yinta yayi wa Allah bakanci haka mutumin da yake cikin azumi wanda yake na kafara azumin da wajibi ne a jeran tashi to shi ma babu laifi da azumci waɗannan kwanakin guda uku waɗannan kwanakin guda biyu ranar sallah ce kadai ba zai azumta ba haka mutumin da ya tafi yin ibadar hajji amma ibadar hajjinsa ta matu'i ne yayi to shi ma in ya zamanto bai samu hadaya ba da Allah ta'ala ce faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum to waɗannan kwanakin guda uku bai samu damar azumtarsu ba har ya tafi tsayuwar arfa aka tafi aka yi arfa to bayan an yi arfa ranar goma ga watan zulhijja wannan kowane irin azumi kake ba za ka azumce ta ba to washe gari babu laifi zai iya azumtar sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan zulhijja mun gane da kyau yawwara na'am
وللصوم ثلاثة أركان مم.
الأول الإمساك عن المفطرات كالجماع وإخراج المني مم.
والمذي والقيء وإيصال الأكل والشرب أو غيرهما إلى الحلق من الفم والأنف والأذن والعين وللصوم ثلاثة أركان ثلاثة أركان wato gimshikai guda uku ne suke tabbata lissaumi ga azumi sai waɗannan gimshikai sun tabbata sannan kuma azumi na bawa zai zamanto azumi ne wanda yake cikakke amshashe al'awwal rukuni na farko al'imsaku anil muftirat wato kamewa baki da kamewa farji daga dukkan abubuwan da suke karya azumi dukkan abin da yake karya azumi mufdir ne to mutum ya kame daga aikata shi kal jima'i kamar kusantar iyali lokacin da azumi na ramadana ya shiga to daga ketowar alfijir hal ya zuwa fadawar rana ba a kusantar iyali a wannan lokacin idan mutum ya kusanci iyalinsa yana azumi to fa akwai matsala akwai kafara a kan shi Mm. wa ikhrajil maniyi da kuma fitar da maniyi wato istimna'i shi ma haramu ne ga mai azumi ya yi shi idan mutum yana cikin azumi ya zamanto yana wasa da gaban shi ya hale fitar da ruwa na maniyi to yanzu wannan ya karya azumin shi dole sai ya rama shi walmazi da kuma fitar da mazi fitar da mazi malamai sun yi sabani akan shin mazi yana karya azumi ko baya karyawa waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa fitar da mazi a cikin yini na ramadana baya ɗaya daga cikin abubuwan da suke karya azumi wanda wannan ita ce fatawa ta allajnatu da'ima amma malaman malikiya da waɗansu daga cikin magabata suna ganin cewa mazi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke karya azumi idan mutum ya fitar da shi amma in ya zamanto ikhrajul mani fi naumi ne la yufsidu sawma idan mutum yana cikin azumi da rana ya kwanta yana barci yayi mafarki da ya tashi ya ganshi a jike azumin shi yana nan daren dakan kawai wanka zai tafi yayi ya ci gaba da ibadarsa ba shi da matsala ko ta biye walƙai'i hakanan kuma wato da fitar da amai fitar da amai idan ya zamanto mutum amai ɗin da ya yi amai ɗin shi ne ya ci ƙarfin shi ya zo mai ya yi shi wannan babu komai a kan shi amma idan mutum shi ne ya mulluka yatsar shi a baki da ya mulluka ta har ta wuce makogoro da ta shiga makogoro ya ɗaya a ya fusgo da abinci to azuminsa ya kare man zara'ahu laqai'u fala qada'a alayhi wa man istaqa'a faqa'a fa alayhi alqada'u kamar yadda yake cikin sunan na Abi Dawud Ma'aiki alayhi salatu wassalam yace dukkan wanda amai ya rinjaye shi ya zo mai ba tare da yayi aune ba to babu ramuwa akan shi amma dukkan wanda ya yi amai shi ya nemi amai ɗin ya zo shi ya gayyace shi kuma amai ɗin ya amsa gayyatar shi ya fito to fa alaihi alqada'u wajibi ne akan shi rama wannan azumi da ya sha mun gane akwai bambanci tsakankanin wanda ya gayyaci amai da kuma wanda shi kuma aman da tilas ne zo mishi idan waye ba idan amai ya zo shi babu ramuwa akan shi idan shi ya gayyaci aman sai ya rama wannan azumi din yawwara wa isalil akli wa shurbi aw ghairihi ma ila al halq wa isalil akli da sadar da abinci wa shurbi ko abin sha aw ghairihi ma ko wanin su sadar da su ila al halqi zuwa ga marokodo zuwa makogoro mutum ya sadar da abinci ya ɗauki lomal abinci ya kai ta makogoro to wannan shi ma yana karya asiri ko ya ɗauki kwalba ta ori ba mukwat ya saka ta a makogoro shi ma wannan ya karya azumin shi ba zai ce ba sau ɗaya ne min alfami wato wannan abincin da aka sadar zuwa ga makogoro an sadar da shi ne da kafar baki wal anfi da kafar hanci wal uduni da kafar kunne wal aini da kafa ta ido waɗannan manafis ɗin nan guda hudu ta kowace abinci ya isu zuwa ga makogoro to azumi ya kare mun gane da kyau saboda kowane kowata kafa daga cikin waɗannan kafafan to akwai jijiyar da take isa zuwa makogoro idan mutum baya da lafiya ake mai dura ta kafar hanci abinci zai isa can mun gane da kyau za a iya zuba mutum a mai dura ta kafar baki za a iya mai dura ta kafar kunne kuma abinci ya isa za a iya mai ta kafar ido saboda daga nan akwai jijiyar da ita ma take bayarwa zuwa ga makogoro to idan ya zamanto misali mace da sanyin kwalli da kowane lokaci sai ya zamanto ta yi kwalli a idanta shikenan can da aka jima sai ta ji yanayin wannan kwalli din wato ɗanɗanan shi a cikin makogoronta ya tafi can azuminta ya kare wannan shine fatawa ta malamai wajen abin da ya shafi kula da saddu zari'a kwalli ba haramu bane mace ta yi shi amma kai ya huce gona da iri ta yi madaidaici yanda ba za ta cika da yawa ba har ya zama to jijiyar da take zuwa makogoro ta ja wani abu daga ciki ta tafi zuwa makogoro hakanan shaƙa ruwa a hanci ga mai alwala wannan zai yi shi to amma idan ya shaƙa shi da ƙarfi ya ja da ƙarfi zai iya ja jijiyar da take zuwa makogoro ta fusga ita ma ta tafi da shi shi yasa ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa wa laqiq ibn sabira yace wa baligh filistin shaqi illa an takuna sa'ima wato ka zurfafa wajen shaƙa ruwa a hancinka sai dai in ka kasance kana azumi idan kana azumi to kada ka zurfafa da yawa ka yi sama sama hakanan ta kafar baki dama ba sai an faɗa ba tana ake sawa haka ta kafar kunne ruwa zai iya shiga wa mutum ta kafar kunne ya je shi makogoron shi shi yasa idan mutum yana azumi in zai yi wanka to kale dinga yin nutsu saboda in yayi nutsu yace zai dinga ɗaukar lokaci a ciki to shi ma zai sha ruwa a ciki mun gane na'am
الثاني Mm.
النية فلا يصح صوم بدونها فرضا أو نفلا Mm. الثاني rukuni na biyu anniyatu ita ce niyya fala yasihhu sawmun biduniha azumi baya inganta ba tare da an yi niyya ba fardan aw naflan wato azumi na farilla ko na nafila to wannan shi ma a malikiya azumi in dai za ka yi azumi dole ne sai ka kwana da niyya kafin alfijir yake to sai ka yi wannan niyyar ta azumi sawa'an azumi ne na farilla ko azumi ne na nafila saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa cikin hadisi na nana hafsa iyalinsa kamar yadda yake cikin sunan na abi dawud ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce mallam yubayyiti siyama fala siyama la dukkan wanda bai kwana da niyyar azumi ba to ba shi da ba shi da azumi to wannan sun ɗauki wannan azumin da manzo Allah ya ce mallam yubayyiti siyama azumi ne wanda yake mutlaq sawa'an azumi na farilla ko na nafila saboda asiyam alifi da lamun din nan da yake cikin nan alifi ne wanda yake istigraq wanda ya shafi kowane irin azumi dole ka kwana da niyyar azumi Maga- mun gane da kyau yawwa
ويشترط فيها أن تكون معينة بأن ينوي أداء فرض رمضان مثلا مبيتة فلا تصح نهارا جازمة فالنية المترددة باطلة فمن نوى ليلة الشك صيام غد إن كان من رمضان لم يجزه shikenan wa yushtaratu fiha wato an sharɗanta a cikin wannan niyya da mai azumi zai yi ta an ta kuna mu'ayyanatan wannan niyya ta zamanto a bar ayyanawa ce a bar ayyanawa ya zamanto ba wai ya bi ta a cikin duhu ba thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qadu ilayya wa la tunziru ya zamanto wannan niyyar da zai ta kare ce na yi niyyar azumi a zuciya ce ya yi niyyar azumi ya zamanto azumin mu'ayyan ne in na ramuwa ne ya ƙudurce a zuciyar shi ya yi niyyar rama azumin da ya sha na ramadana in na arfa ne ya ƙudurce a zuciyar shi ya yi niyyar yin azumin arfa in sittu shawwal ne ya ƙudurce a zuciyar shi ya yi niyyar azumin sittu shawwal in azumi ne na tasu'a da ashura yawwa shi ma ya ƙudurce a zuciyar shi in na bakance ne haka nan in na ramadana ne haka nan shi ne mu'ayyana ba zai ce ya yi niyyar azumi ba kawai zalla abin ya wuce akwai yawmul khamis wal juma'a akwai talatatu ayyamin min kulli shahri da haka asiyam suna da yawa mun gane da kyau to an ta kuna mu'ayyanata shine yace bi an yanwiya ada a fardi ramadana matsalan wato yayi niyyar bayar da farilla ta ramadan ga misali wannan misali ne ya kawo idan a cikin ramadana ne sai ya kudirce a zuciyar shi zai yi azumi na ramadana wanda rukuni ne daga cikin rukunne na musulunci ɗaya ne daga cikin rukunne na musulunci guda biyar ko yawwa zai yi niyyar haka na a zuciyar shi ya kudirce cewa wannan azumi ba wai na nafila ba ne ba wai kan shi ba ne ya sa ba raɗin kan shi ba ne ganin damar shi ba ne ya ga zai yi. wajibi ne allah ta'ala ya ɗora mai shi zai kudirce haka a zuciyar shi sannan kuma wannan niyyar an sharɗanta an ta kuna mubayyatatan kaga za ga cewa an ta kuna mu'ayyanatan mu'ayyanatan khabaru ta kuna ne saboda ismuha mahallufun wa huwa an-niyya ismu ismu takun an shafe shi an ta kuna niyyatu an gane mu'ayyanatan an ta kuna niyyatu mubayyatatan yawwara ya zamanto kuma wannan niyyar mutum ya kwana da ita ya yi ta kafin alfijir ya keto ko da gwalgwadon sakon biyar ne tsakankanin ketowar alfijir da wannan niyyar tashi ta yi inda ya yi ta kafin alfijir ya keto niyyar shi ta yi falata sihu naharan ana falata sihun niyyatu naharan niyya ba ta inganta da rana mutum ya yi niyyar azumi da rana bayan ya tashi wajen karfe goma ce kawai ya yi niyyar azumi ba ta inganta wannan a malikiya ko da na nafila ne amma jumhurin malamai wa khasatan malaman hadithi suna ganin halaccin yin hakan din saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kwana bayan an yi sallar asuba gari ya waye ya batta yi an shiga shagulgulla ya shiga gidan ɗaya daga cikin iyalinsa ya tambaye ta abinci ce ba ta da abinci ce to in yi sa'imu a lokacin ne ya ɗauki niyyar azumi ce to zan yi azumi tun da dai kada a zauna da yunwa kuma ya zamanto ba lada wanda ya zamanto an jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya tun da babu abincin da za a ci to kala a zauna haka nan a yi niyyar azumi ya ci bai sha ba ya wuce kuma ya azuminsa wanda wannan ya halitta ga kowa da kowa in ka tashi ka ga yanayin da kake ciki ka yi lissafi in kai shaf-shaf na dala ashirin sauran ka dala goma dala goma in ba ruwan sanyi ba za ka sha to za ka samu matsala daga ciki dai kawai ka ce to kayan yar azumi kamar ya ce a ga abin da Allah zai ina ga zauna baka karya ba wani ya ce haba wani bunga ka karya baka ce eh ina azumi babu laifi mun gane da kyau ya halitta jazimatan sannan kuma niyyar ta zamanto ɗaurariyar niyya ce a yanke take ba wai kan gaba kan baya ba ce fanniyatul mutaraddidatu batilatu niyya wanda take kan gaba kan baya niyya ce wanda take bacicciya mun gane da kyau akwai wata sabga an gayyace ka ka sani in ka je ka can zaka dan samu abinci akwai nama da sauransu da dare kuma ba ka in ka je ka loka samu amma dai ka san dai in ka je sun dai in aka dace ko to abinci sai an bari shikenan da dare ka tashi ka ce to ya Allah na niyyar azumi na niyyar azumi in na je gurin sabgan nan in an ka abinci mai kyau to zan ci amma ya zama to an mana wata kala an mana ta bangare daya ina azumi zan yi tazarci haga niyya ce wanda take mutaraddida watakila in ka je wajen saukan nama a furtu muka kai waya gayyace ka dama yana almajirai ne wanda zuye da kwaɗai ce waya gayyace shi amma ya san shi kuma inda ya shiga fa to fa abinci ba a dancan ga mai shuwi nan na raƙumi a aje ga na saniya a bankare ga na raguna kafin a zo na kaji kowane yanka je ka akwai wanda kake so za ka cira to kaga in yace dauki niyyar azumi kai tsaye ba tare da ita sana'i ba to akwai matsala so sai ya raba kawa in yaje in takarru sun cika ya samu shiga to baya azumi amma aka hurtu mashi takarru ba samu shiga to yana azumi wannan ne ya ce ba cacciya yana tashi ma yana so ya sha ruwan shi ce ce abinci shi ya je can kamar kana tijaratu wuli duniya ya siwa tijaratu ila ma jira yanzu kuma ya je shi ya dace bai dace ba wannan kuma shi ya sani amma ya je shi da niyya biyun nan ba ta hawa dole ne sai ta zama to niyya ce jazima kawai azumi nake to azumi nake an kawo mai shuwi na rago an ajiye kowa da ya kuwa a hannun shi alhamdulillah da khafu azabar lahi kaza kaza kaza kaza in yasa haka a zuciya shi wataƙila sai ce kai masu azumi a ajiye musu rago guda alhamdulillah to kaga alhamdulillah bi ta karu na ne masu azumi a ajiye musu rago guda shi kuma musu wuce su uku ba to kaga sai sai ta wadata ya ce a ce to yanda za a yi shi ya ce shawarar da zan bada shi a kai gidana can babu hayaniya a kai gidana yanzu za mu sha ruwa sai mu wuce ta can mun gane da kyau kaga ranar hal iyalin shi su ma sun huta mun gane da kyau to anniyatul jazima dole a same ta idan ya zama to mutum ya niyya wanda take mutaraddida azumin nan na yi shi kwa kai ba na yi shi bai ce kai yin shi zai daga karshe da ya ce to sabgan nan in gida na aka abinci ba na azumi in kuma aka yi gidan wani azumi ne ki ya sa a ran shi kenan in aka kawo abinci gidan shi to lallai a ranar sai ya huda mishi na abincin rana da na dare da sauransu kuma zai ɗan yi ekonomi har gobe ma sai an ci da safe sai to baya azumi amma in aka kai abincin sabga gidan wani to shi azumi yake ba ta isuwa malam yace famannawa lailata shakki siyama gadin famannawa siyama gadin dukkan wanda ya niyyar azumi na gobe azumtar gobe lailata shakki a daren da ake kokonto shin wata na ramadana ya tsaya ko bai tsaya ba ranar 29 ga watan sha'abana daren talatin daidai sai zamanto bangaren da ake kallon wata a yanayin garin ba damar a ga wata ko da ya bayyana saboda hazo ko hadiri ko wani abu makamancinsa mun gane da kyau shikenan yanzu kawai sai ya ce to tunda dai ba a ga wata ba a nan kuma da ke can lokacin baya ba irin yanzu bane kafafen sadarwa da suka yi yawa yanzu kafafen sadarwa wanda yake niyami labarin da ai ya tabbata a difa nan da minti biyar zai iya isa niyami mun gane da kyau to a da kuma ba labarin da yake niyami ba ko labarin da yake maradi ba lalle bane nan da awa hudu a ji shi a caduwa ba lalle bane nan da awa hudu a ji shi a caduwa abin da zai afko a nan maradi ya ga zuwa caduwa ko ba lalle bane a ji shi sai zama to ma sai an wuni can karshen wuni da gwan labarin iske su to yace fa manna wa siya magadin dukkan wanda ya niyyar azumtar gobe lailata shakki daren kokonto daren talatin daidai ga watan sha'abana ya niyyar azumtar gobe in kana min ramadana ce to idan za mu kwana da niyya in hal ya dace da rana waɗansu sun zo sun ce sun ga wata a unguwarsu ko a garinsu to alhamdulillah dama ni ban ci abinci ba na yi niyyar azumi tun da dare na azumi in kuma ya an waye gari ya halmare ce ba wani labari da ya iso kowa in ka tambaye shi sai ya ce ba su ga wata a yankinsu ba to na fila ce sai bari ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya lam yi jizihi bai isar mishi ba yanzu inda da ya bayyana da rana shi ke na wani zo a kan jakin shi yana tafiya kutul kutul kutul malam daga yana kake ce can nake hamdara ya ce hamdara ya ce can ya ne ko kuna azumi ce a'a ai wata jiya duk mai hankali na garin mu ai din ya gan shi wata ba wai zan zama na bane kowa ya gan shi jiya da dare ce to alhamdulillah alhamdulillah dama mun ci komai bai isar mushi ba saboda niyya tashi niyya biye ya yi niyyar imma na shila imma farilla to ai ɗaya aiki an gane ko da me za a ji mutumin da yake susa duwawu kuma gashi yana so ya gudu ɗaya za a yi daga ciki in na fila ya niyya farilla alhamdu to shi kenan na fila ba a yin ta akan farilla in farilla ya niyya to farilla alhamdu yanzu farilla shi ta cika amma dai ba zai raba kafa ba irin na wani fasto yace ranar juma'a yana zuwa juma'a ranar sudu hallo yana zuwa yana zuwa coci da ranar ladi yana zuwa coci aka ce mai dalilin ka yace yi ko da dai ta barke a lahira musulmai ba su da gaskiya sai yana tare da wa'inta kuma in ta barke kiristoci su ne ba su da gaskiya musulmai ne ba su gaskiya to dama yana halartar taron su mun gane da kyau to kaga yanzu ya haka na shi kowane ba sa tare da shi na'am yawwa
الثالث عمل الصوم وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس في غير في غير أيام الحيض والنفاس ويوم الفطر ويوم النحر واليومين بعده لغير المتمتع شيكنا Athalith rukuni na ƙarshe na uku shine zamanu saum lokacin da ake yin azumi. Wa huwa to shi lokacin da ake yin azumi shine min tulu'il fajr sadiq daga cetowar alfijir wanda yake na gaskiya ila gurubi shamsi ya hale zuwa fadawar rana. Wannan shine lokacin da ake yin azumi. Daga cetowar alfijir zuwa fadawar rana. Summa atimmu siyama ila al-layli. wannan shine lokacin azumi sannan kuma fi ghairi ayyamil haidi idan mace ce ce ba a cikin kwanaki na jini na al'ada ba wan nifasi ba cikin kwanaki na biki ba wa yawmil fitri sannan kuma ba a kwana ba a ranar sallah karama ba wa yawmin nahari sannan kuma ba ranar sallah babba ba wal yawmaini ba'dahu sannan kuma ba kwanaki guda biyu ba wanda suka biyo bayan sallah babba ba da ghairil mutamatti'i ga wanda yake wani mai tamattu'i ne to waɗannan kwanakin su ba azumtar su amma sauran kwanaki na duniya ga baki ɗaya mutum zai iya yin sa akwai asomul masrut wannan malamai sun yi sabani akan halaccin azumi na kullum kullum shin ya halitta ko bai halitta ba waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan halaccin sa saboda wannan shine azumin da Talha Abu Talha Allah ta'ala ya kare da da shi ya yi ta yi bayan ma'aiki alaihissalatu wassalam ya bar duniya bayan ma'aiki ya bar duniya ba za ka taɓa ganin shi yana cin abinci ba sai dai waɗannan kwanashin in mutum ya zama to zai iya yi ya halatta ya azumta kawai kwanakin da zai cire su ne waɗannan yanan da manzo Allah ya ce la samu man samu al'abad shine dukkan wanda ya azumci kullum kullum baya da azumi shine idan bai cire ranar sallah karama ba da ranar sallah babba ba da ranar 11 da 12 ga watan Zulhijja wannan shine kenan ya azumce zamani ga baki da to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa azumin da ya fi kowane azumi lada a wajen Allah shi ne ka yau ka ajiye gobe ka yau ka ajiye gobe mun gane da kyau irin azumi na annabi Dawud alaihi salatu wassalam to wannan shi ne duk yanda za ka yi wajen azumi ba za ka ce ba to kai yanzu tun da dai abin ya kama haka da safe kana zuwa bare mata noma kana kaza to tun da dai yanzu awoyi na rana awa 20 da kaza ce kai awa 10 kaza ce awa 15 ce to bari ka ɗauka yanzu kai za ka dinga yin azumi daga karfe biyar na marece zuwa asuba shi ke na ya karo ka ci abinci ka kai komi da komi karfe hudu da rabi ka na marece bayan yi la'asar ka kawo abinci ka sa a gaba ka cika ciki ka ce sahur ne za ka yi can kuma karfe biyar na asubahi lokacin da za a yi sallar asuba lokacin da kwasan wannan kai kuma lokacin ne shan ruwanka in ka sha ruwanka ka tashi kuma ka je aikinka ka je ka yi noma ka yi komai da komai kaga ba lokacin azumi ba ne wannan allail ba a yin azumi a cikin dare azumi lokacin da ake yinsa shine daga cetowar alfajir zuwa fadawar rana ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabati shamsu faqad afdara as-sa'im mun gane da kyau na'am eh akwai wanda suke rabin yini ba wani kama da sahi zuwa ko kare ne ko shabi ya aji
kuma daga abincin da kake ci eh kamar abincin da yake ci ga wani su yana iya raba shi kama shi to kuma shi ɗauko da sahi zuwa kare ne ko shabi sai shi aji Allah wannan ita ma wata system ce ba na'am كسل يستحب تقديم الفطر وتأخير السحور مم.
وكف اللسان عن الحذيان والفحش من القول وترك السواك سواك بالرحم shikenan faslun rabewa baina ma mada wa ma yati insha Allahu tabaraka wa ta'ala a cikin bayani dangane da abubuwan da ake so ga mai azumi ya zamanto ya ladamce su na farko malam yace yustahabbu taqdimul fitr ana son gabatar da cin buɗe baki da zaran mutum ya tabbatar da rana ta fada to ana so kafin ya tafi masallaci sallar magariba ya dan aikata wani abin da yake nuni akan cewa ya tsaya azumi ya yi buɗe baki idan akwai dabino masu kyau guda uku ya dan tattauna ko guda biyu ko guda ɗaya ko guda biyar ko guda hudu ko guda shida ko wuturi dai ya zamanto ya dan yi amfani da shi in babu ya dan samu ruwa ya kurba ko mukurwa uku ko hudu sannan kuma ya tafi haka ma yake alaihi salatu wassalam ya ce wata akhiru suhur da kuma jinkirin sahur wannan shi ma ana so ga mai azumi kada ya dinga yin sahur a tsakiyar dare ya bari sai dab da ketowar alfijir ya yi sahur ɗin shi ya fi lada sama da ya yi shi a farkon dare la ya zalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharu suhur ma'aiki ya ce mutane ba za su gushe ba suna cikin ɗimbin alkhairi matuƙar dai suna gaggauta cin buɗe baki sannan kuma suna jinkirta saur na'am wa kafful lisani anil hadiyani wal fuhush sannan kuma yana daga cikin abubuwan da yake zamantowa mustahabi ne ga mai azumi ya kame harshen shi daga surutai dukkan surutu maganar da ba wata fa'ida a ƙarƙashinta zancen da idan ka yi shi ba zai janyo maka lada ba sannan kuma ba zai janyo maka zunubi ba ba wai zancen da zai janyo maka zunubi ba ake magana surutu irin hirar da ba wata fa'ida a ƙarƙashinta ka zo ka zamana kawai ka bai wa mutum wani labarin gonarka wallahi yau da na je kai alhamdulillah gona ta yi kyau to amma da ka ce alhamdulillah ai ka samu lada amma tsotsa kawai kai ta ba shi labari kawai Hai, ka ga mota nan bakin gudaran da na je na tsaya sai da na lissafa mota goma sha takwas tana hucewa yan adaidaita sau in ka gani kusan arba'in da shida na lissafa kawai kai ta bashi labari to wani irin zancen da hayaniyar da ba wata fa'ida a ƙarƙashinta to bai dace ba ka ka dinga yin ta mai azumi baya yin irin wannan surutu hira ta rana ba ta mai azumi ba ce in ka gan shi ana hira da shi to hirar hadisi ce hirar ƙur'ani ce kana ba shi wani labari kai ba ne ka ga wai wata raba bada zuwa wani malami da ya gaya mu ta waɗanda suke karanta alkur'ani hai Allahu akbar Allah sa muna daga cikin masu karanta shi to kaga wannan zai sa shi ma wannan mutumin ya ga cewa yana so ya zamanto cikin masu karatun alkur'ani wannan hira ce wanda take da kwai fa'ida to kamewa baki daga surutai alladhi la fa'idata tahtahu duk zancen da ba fa'ida a karkashin sa ko inda za ka kare hirar wannan kun yi awa ɗaya kuna hira ce ni malam muhammadu min kuka fa'idanta cikin hirar nan da kuka yi ta ɗansu ka ce a an rage dare ai ta rage dare to mai fa'idala ciki ka lokaci gajere ne to ai ka gani ka coci kanka kenan wal fuhush da kuma kamewa baki daga zance wanda yake na alfahasha dukkan zancen da yake na alfahasha ne to wannan wajibi ne ma mai azumi ya kame baki daga yinsa wal fuhushi min al qawl shine yace da marar dadi na magana wannan ana so mai azumi ya kame baki daga yinsa dukkan zancen da ya zamanto alfasha ne zance ne wanda idan mutumin kirki ya ji kana yin shi zai ce kai wanda ina ganin shi kamulallen mutane shi ma rabi ne to bai kamata ba ka dinga yin shi in ana cikin azumi wa tarku siwaki bir radab sannan kuma ana so mutum ya daina yin aswaki da icce wanda yake danyi ba icce kowanne ba icce danyi wanda da kwai ruwa a jikinsa saboda kai ni shi ba za mu iya taka tsantsan wanda za mu kare ruwan da yake jikin wannan icce ba ya shiga cikin bakinmu kuma za mu iya haɗe shi amma in ya zamanto icce ne wanda yake bushashe yin aswaki da shi wannan babu laifi kamar yadda malamai suka faɗa wa tarkul mubalagha mubalagati fi al-mamadati wal istinshaqi wa tarkul mubalagha da kuma barin kaiwa ko kuwa zurfafawa fil madmada cikin kurkural baki wal istinshaqi da shaka ruwa idan mutum yana cikin azumi ba a so ya dinga yawan kurkural baki kaga mutum ya je shi ya zauna kawai shi da kowane lokaci alwala zai a haka in ba azumi sai ga sallar ma lokacin sallah kana je kai alwala ce ni ba ka ga yan batun azu ina ruwan ka na yi mu lokacin sai ya hada azhur da al'asar yayi su yayi alwala ɗaya yayi su amma yanzu da ke azumi ne azumi ya fara garashi sha biyu ta rana ka ga ya alwala mene da zaka yi ce nafila ce zan yi sha biyu da ashirin ka ga alwala ta ka ta da taurare ce a wata ce zan kara wata ce zan kara da ko lokaci ka ga yana alwala saboda a kurkurar bakin na akwai dan wani bonus da yake dan samu yake dan rajewa da shi mun gane da kyau ba a yin haka na wa sawmu yawmi arfatu وصوم يوم عرفة لغير الحاج ويوم تاسوعا وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر مم.
ولا تقتصوا بالأيام البيض
wa sawmu yawmi arfata li ghairi al hajj sannan kuma ana so mutun ya azumci ranar tara ga watan zulhijja ranar da alhazai suke tattaruwa suke haduwa a arfa ga wanda bai tafi ibadar hajji ba idan Allah ta'ala bai kaddara kana ɗaya daga cikin waɗanda suke aikin hajji a wannan shekara ba to ana so ka azumci ranar arfa idan shi wanda ya tafi ibadar hajji ya dawo an kankare mai zunuban da ya aikata duka na shekarunsa kai kuma akwai bonus da za ka samu na za ka kankare maka zunubin shekara biyu haka ma yake alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin abu qatada siyamu yawmi arfata siyamu yawmi arfata ahtasibu ala allahi an yukaffira sanata al-madiya wal baqiya dan Allah ya ce azumin ranar arfa ina sawa a ran Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare wa mutum mutumin da ya yi shi zunubin shekarar da ta wuce da kuma shekarar da za a shiga mun gane da kyau don haka zunubin shekara biyu ake kankare wa mutum saboda azumi ɗaya tal da ya na arafa wa yawmi tasu'a wa ashura'a da kuma azumtal tara ga watan almuharram wannan wata mai albarka da muke ciki da kuma azumtar goma ga watan almuharram waɗannan kwanaki guda biyu ana so mutum ya azumce su ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya azumci goma ga watan almuharram kamar yadda yake cikin hadisai ingantattu hadisin na na Aisha hadisin Abdullahi dan Umar Muawiya dan Abi Sufyan Abdullahi dan Abbas Abu Musa al-Ashari da waɗansu daga cikin ma sahabbai na ma'aiki ma'aiki ya azumci ranar goma ga watan al-Muharram kuma ya faɗa cikin hadisin Abu Qatada siyamu yawmi ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah azumin ranar goma ga watan al-Muharram Allah ta'ala yana kankare wa mutumin da ya yi shi zunubin shekarar da ta wuce kaga a ce kayi azumi guda uku a shekara arafa ashura guda biyu kai za a kankare maka zunubin shekara uku kaga a kullum bawan Allah musulmi a cikin bonus yake sai dai in ya jahilci shari'a amma in dai ya fahimci addini na musulunci zai ga cewa akwai aiki dan kaɗan idan ka yi shi za ka samu lada mai girma shi kuma laifi in kai ɗaya ko ɗaya za a rubuta maka ɗaya ɗaya za a rubuta maka to duk wanda wala ya haliku Allah illa halik duk wanda kaga Allah ya sa shi a za- wuta ko to ko kai ina ga ko ɗanka ne wallahi ko ɗanka ne za za ka yi alasa shi sama da wannan ma yanda Allah ta'ala yake tausayin bayansa ɗa ba wai mahaifi ba mahaifiya ba ta tausayin ɗanta ka san mahaifiya ta ji- ta fi jin tausayin ɗanta sama da mahaifi to mahaifiya ma ba ta jin tausayin ɗanta in kaga Allah ya nasa bawon shi cikin jahannam kalka ce dan me ya nasa shi cikin jahannam kai da ya tsere da kai ka ƙara godiya ga Allah kai ma ka cancanci a jefa ka watakila da a ce mahaifiyarka ce da jefa ka za ta yi ko da a ce mahaifinka ne da jefa ka zai amma ka maka ka daga maka ba na'am wa thalathati ayyamin min kulli shahrin da kuma azumtar kwanaki uku a kowane wata a kowane wata mutum ya azumci kwana uku ma'aiki alaihi salatu wassalam yace siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin ka siyami dahar man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwalin kana ka siyami dahar akwai azumai da dama ho wanda idan mutum ya yi su to ho shi ho kawai ya azumce shekara shi ne ga baki da a kowane wata ka azumci kwana uku rakka za a rubuta maka ladan kaman ka azumce shekarar ka ne ga baki da saboda alhassanatu bi ashri amsalha kyakkyawa daya za a baka ladan goma azumi uku da zaka yi kenan kowace goma tana da daya kowace goma tana da daya na'am min kule wala takhtassu bil ayyamil biyd wato waɗannan kwanakin da aka ce azumtar kwanaki uku a kowane wata ba sa keɓantuwa da azumtar kwanaki na fararen wata sha biyu da sha uku da sha hudu ko sha uku da sha hudu da sha biyar da wata ba wai sai a su bane idan kai za ka samu ladan kamar ka azumce zamanin a idan ya zamanto za ka iya azumtar su a wannan lokacin ya fi amma in kamar kana da waɗansu uzurrurruka ka saba goma ta tsakiya ga waɗansu ayyuka da kake yi ko ka ware a kowane wata kwanaki goma na farko kana bautar Allah a ciki a kwanaki goma na tsakiya kana zuwa ka ɗan yi leburancin ka ɓangaren abin da ya shafi waɗansu eh, ka iya gyaran mantar ne ka iya yankan harshe ne ka iya kaza dai wannan kwanakin goma na tsakiya za su sa ka samu abincin da za ka ci tsawon wata guda har ka yi kwana ashirin a cikin wannan kwana ashirin ɗin wannan kwanan goma da za ka nema hallo shi dai kwana goma a kowane wata in ka nema abinci ya ishe ka ka ci watan wannan guda mun gane da kyau to in ya zama to haka tsarin yake kwana goma na tsakiya ka zaɓa a matsayin shi ne wanda za ka dinga yin neman abinci a cikin shi amma kwana goma na farko da kwana goma na ƙarshen wata ka ba da shi ne ɓangaren ibadar Allah neman ilimi karatu karantarwa da'awa da sauransu mun gane da kyau to babu laifi a goma taka ta farko ko a goma ta ƙarshe ka samu kai waɗannan kwanakin guda uku na'am
ولا يكره صوم يوم الجمعة منفردا ويكره ذوق الملح ومجه wala yukrahu sawmu yawmil jumu'ati munfaridan ba a karahanta ba azumtar ranar juma'a ita kadai mutun ya azumce ta wannan a malikiya ba karahanci saboda a, ya tabbata cikin sunan na Imam Tirmidhi Maiki alaihi salatu wassalam yace danya abubuwa guda hudu ko guda biyar duk wanda ya aikata su aljanna ta wajaba a cikin shi a a kan shi aljanna ta waje ba a gare shi na farko shine man samu yawmul jumu'ati wa ada maridan wa shahida janazatan wa ataka raqabatan wanda ya azumci ranar juma'a ya je gaida marar lafiya ya raka wani dan uwansa da ya rasu makwancinsa sannan kuma ya yantar da wuya to aljanna ta waje ba a gare shi da haka malamai suka ce to azumtar ranar juma'a ba makaruhi bane a- a zallan shi yanda yake karhanci shine mutumin da ya ɗauki ranar juma'a ranar daina aiki ce rana ce ta hutu kowace juma'a sai ya dinga yin azumi saboda baya zuwa ofis baya zuwa gona baya kaza baya kaza to shi kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yace la takhusu yawmul jumu'ati bi siyamin min bainil ayyam wala lailatal jumu'ati bi qiyamin min bainil layali kada ku keɓanci ranar juma'a da azumi daga sauran ranaki kada ku keɓanci daren juma'a da kiyamun laili daga sauran darare wannan shine abin da ma'aiki ya karhanta amma in dai ya zamanto wani uzuri ne ya girmo maka kai shi wannan ba laifi amma waɗansu daga cikin malamai jumhur suna ganin cewa kowane irin azumi in dai na nafila ne ba a yin shi ranar juma'a sai dai in kayi alhamis ka haɗa shi juma'a ko kuma kana da niyyar in kai juma'a ka haɗa shi ranar asabar mun gane da kyau kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya faɗa a hadithin abu huraira wanda yana cikin bukhari yana cikin muslim da kuma hadithin juwairiya wanda yana cikin sayar bukhari wa yukrahu dhawqul milhi wa majjuhu sannan kuma ana kyamar ɗanɗana gishiri mutumin da yake azumi makaruhi ne ya ɗanɗana gishiri yana da huwa ko tana da huwa ta ɗanɗana gishiri ya isa ko bai isa ba wa majjuhu to idan mutum ya ɗanɗana gishiri ya ja ya daɗewa kada ya ce ya meke ya ci gaba da shi a ya tofar da shi na'am ومقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة والتف- والتفكر والنظر المستدام والملاعبة إن علمت السلامة وإلا فيحرم عليه ذلك wa muqaddamatul jima' sannan kuma wa yukrahu muqaddamatul jima'i ana kyamar abubuwan da suke share wa jima'i fili dukkan abin da zai share wa jima'i fili kafin a yi jima'i kafin miji ya kusanci iyalinsa akwai abubuwan da ake ce da su saumuntaɓi to makaruhi ne ga mai azumi ya yi ga iyalinsa da iyalinsa kalƙubla kamar tsotsa bizu mutumin da yake azumi bai dace ya yi bizu ba ya yi wa matar shi bizu ba saboda kiluce za ta aishi ba yana zuwa yin bizu in ya ji an rike shi to sha'awar shi za ta iya motsawa sha'awar shi tana iya motsawa ko kuma ba zai iya mallakar kai shi ba shikenan sai ya afkar sai ya zamanto abin da ake kidin ya faru da yake nan wal mubashara haka nan kuma an karhanta runguman meniya tsakankanin ango da amarya idan ana cikin azumi an gane miji ya rungumi matar shi wannan makaruhi ne a cikin kwanaki na azumi dara a cikin ranaki na azumi idan ya zama to an yi wa mutum azumi a an yi wa mutum aure misali 25 ga watan sha'bana kwana biyar kada ya ce yana angwanci to kaga dole cikin farko azumin nan dole sai ana dan sa mai doka wani aka mai armi ina gani ko 27 ga watan sha'bana ne aka mai aure Allah kulli an shiga ba kansa ne lokacin to kuma baban shi dan kasuwa ne baya kai shi kasuwa amma da aka yi armin ku ladda aka fara azumi shi biyo gidan shi to mu je mu kasuwa sai an shan ruwa yake ta to je ka dauko abinci kuma saboda tsoron kada a je ya tabata azumin shi ya tabata mata azumi mu gane da kyau wattafakkuru da kuma tunani ga abin da ya afku cikin daren azumi na Ramadan mutum ya kusanci iyalinsa cikin dare na ramadana ya biya bukatarsa ya ji daɗi to makaruhi ne da rana ya dinga tuna wannan abu saboda hakan ɗin zai iya ba shi damar shaidan ya ziga shi ya ce to ba ga ta nan ba yanzu ma sai ya ce to ai yanzu so ɗaya ne makaruhi ne wan nazaril mustadami da kuma kallo wanda yake madawwami wannan shi ma makaruhi ne ga mai azumi ya zo ya sa matar shi gaba ya kwara mata ido ya ta kallanta ta yi kwalliya ce kai tabarakallah masha Allah al'indiya ma albarka da ƙarshe ce ke ko balarabiya albarka cin aka jima ya ce mene turawa haɓa in sai ganki ai su ma sun sadda kai tabarakallah ya yi zakawa tabarakallah a san khaliki da in ya san tabaraka tabaraka ta alƙur'ani ya ta zano su ya ce Allah tsare binki to wannan shi ma makarushi ne saboda daga tabarakallah din nan daga nan za a huce walmula'abati hakanan kuma makaruhi ne yin wasa tsakankanin miji da amarya irin wasa wanda zai iya tayar da sha'awa a cikin yini na azumi wannan duka in ulimatis salamatu idan an san za a fita lafiya in an san za a fita lafiya in shi mijin yana da yakinin cewa kai wannan wasa din da za su yi da ita ko da kallo nata da zai ko wannan gama jiki da zai da ita ba zai iya tayar mai da sha'awa ba wa illa idan ya zamanto ba a san ba cewa za a fita lafiya fa in dama dan bana bakwai ne ita ma yar bana bakwai ce to fa ya harumu zalika alai yin hakan din yana haramta a gare shi saboda kiluce za ta ahiba azumi ɗaya zai iya janyo mai azumi sattin ban gane da kyau na'am
ولا يفطر الصائم المتطوع لعزيمة أو غيرها وإن حلف عليه بالطلاق الثلاث أو العتق والنساء إلا أن يكون أحد والديه أو شيخه فإنه يطيعه إذا كان على وجه الرأفة لإدامة صومه shikenan wala yufdiru as-sa'imul mutatawwi'u as-sa'imul mutatawwi'u mai azumi na nafila na sawa kai baya karye wannan azumi din li azimatin saboda wani ya daura mai dole sai ya karye wannan azumi din azima shine wani ya jajirce mishi ya ce kawai dole sai ya karye azumin nan baya karyawa mun gane da kyau au ghairiha ko kuma watar wani ya dora mai dole sai ya karya wannan azumi din irin ya zo shi da rana yana azumi na nafila alhamis da litinin dama na azumi kawai ranar ya zo shi gidan shi ya shigo dama gwamno ne ya shigo gidan shi wajen karfe uku na rana ya shigo zai kwanta ya huta to a shi akwai wata sabga da ake a unguwar tasu wani alhaji yake wa ɗayan shi aure to an shigo da wayansu baƙi wanda suka zo daga kaduna da ya shigo yana shigo mana ma ya tsinkai ya tsinkai kashi shi ya ce wannan kaman kashi na kai wasa da su yana budewa daki ya tarra kaze kanan na kwai ga lemu a aje ga kaji kuma ce to agar magallahu da ya shiga daki shi ya kwanta a kwakwara mishi bismillah ku shigo a yi abinci to sai ka ga wannan wa an kwambe ba haɗu da shi ba ya ce yanzu ne wannan azumin da nace ma in na kai buɗe bakin wa ruwa ne zan shafa kuma a yi dabara a yi kalbi kalbi daga ƙarshe ce kai to gani nan gani nan kawai ya sa riga ya hutu Ah, ya ga ya ga kaji kaji na a bankare to ya sha kuma ya ɗauki kwalwa ya ce alhamdulillah ya ce alamin shi sama mun mun kwaze alamin shi sama amma wannan dai wannan dai kan ta huce sai ya raka sa a ran shi ce bai matsa ma na alhaji ai zai zai zai buƙaci gidana bai matsa na na alhaji a arman wanda za a- za a dama da ni ba da ma na- da na san za a dama da ni ai ko na litinin kin ba ba zan yi ba saboda muna cikin program na'am wa in halafa alaihi bi talaqi thalathi wato wannan wanda ya danna mai lambar cewa sai ya kare azumi ko da ya mai rantsuwa akan cewa fa idan bai kare azumin nan nashi ba zai je ya saki matar shi saki uku ka san akwai masu irin wannan karambana mutum ne yana da aure ga wani abokin shi na azumin nafila ya ce kai mu je mu ci abinci ya ce wallahi azumi nake ya ce kai in dai baka yi baka kare azumin nan ba zan iya zuwa ni matar da ta dawa mana abincin ma in sake ta to ko da zai yi rantsuwa ya ce wallahi sakin ta zai ko ya je ya sake ta ai ana iya canza wata mata ana iya canza wata mata amma sai ya tausaya mishi shi ko amma sai ya tausaya mishi ya kare azumin ba laifi aw al'itiki wa in halafa alaihi bi talaqi thalati wato idan yayi rantsuwa akan shi da saki uku aw al'itiki ko kuma yanci to hunnita wato sai a karyar da wannan rantsuwar ta shi shine sai ya je ya karya azumi ne ce wallahi sai ya saki matar shi saki uku inda har shi bai ci abincin ba irin abokinka ka gayyato shi gidanka kun wuni da shi to kai baka san yana azumi ba kai ka sa matarka ta yi liyafa mai kyau shikenan sai bayan ka kawo abinci ya ce alhamdulillah ya ce a haba abinci da ce za ka yi ce wallahi azumi nake to sai ka sa a ranka ko ko saboda abincin ne bai yi ba daɗi ko da sauransu sai ka ce kai wallahi to inda haka ne wanda ta yi abincin makon zan burbura ta ta yi gidansu sai ka ce a to to to to zamna Sai- sai ka ci abinci saboda a wuce gurin mun gane da kyau Na.
shine kunnitsa sai a karyar da wannan rantsuwar tashi ta hanyar da ya kafara amma in ba zai kafara ba to ya karya shi shi ya karya azumi zai fi zamantowa mai sauki amma ya zamanto ya saki matar tashi ta tafi gidansu ai akwai matsala illa an ya kuna ahada walidaihi sai dai wanda ya ce din nan ya karya azumin shi sai dai in ya kasance ɗaya ne daga cikin mahaifan shi ya zo shi ana zuwa gona kawai da safe sai ya ɗauki azumi ya tsani sai kuma aka je sai karfe biyar ake dawowa da gona kawai ya ɗauki azumi baban shi ya zo ce wane wane hoto mu tai gona ya ce azumi nake ce wani ina azumi ya ce ai babu kun san dama yana azumin alhamis da litinin yanzu babu laifi mahaifi ya ce kai azumin naka wannan aje shi a gefe sai bayan an gama noma ka ci gaba da shi mun gane da kyau kuma ya fiye shi amma su ma akwai dalilin da ya sa za su ce mishi ya karya ba wai saboda irin wannan ba au shekhahu ko kuma malaminsa malaminsa ya tarro shi ya ga ya koma ɗaya ya lalace ce kai wani kai ne ba gashi nan bai wuce shekara arba'in ba amma an ga ganshi ga hurhura ga kaza ga baki ɗaya ya jagongone kamar ɗan shekara saba'in saboda kullum kullum yana azumi idan shi ya falfada da yana da kyau da ɗan kumcin shi da sauransu amma ya koma ɗe kana ganin shi ko a jaka goma ba za ka ɗauke shi ba malamin sai zai ce kai ba ce abinci ka ci mun wa ka fi tsoron Allah a nan yau ce ka fara karatuwa za ka zo karanta ya azumi kullum kullum to fa innahu yudi'uhu to hakika shi wannan mai azumi yana bin wannan mahaifin nasa ko wannan mahaifiyar tashi ko wannan malamin nasa idza kana ala wajhi rafa idan ya kasance wannan azumi da suka ce ya karya akan fuska ce ta tausayin shi mai azumin tausayin shi ne suke yasa suka ce mishi ya karya shi li idamata sawmihi saboda dawamar da azumin nashi dai yana azumi kullum kullum wata wani sahabi ya zo wajen ma'aiki da ya zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai ya tarar da a wannan rana an yi magana akan farala ta azumi ya koma can ƙauyensu kawai tun da ya koma ƙauyensu yake azumi kullum kullum shekara da ta dawo ya zo wajen ma'aiki lala da ya gan shekasa gane shi ya ga ya koma tsoho ya lalace ya koma ɗi shi ya rasu ka gane ne ce a sai ka mun bayani ya ce an ni ne lokaci kaza na zo ne ana bayani a azumi ya ce haka ka lalace haka rashin lafiya ka ya ce a azumi nake a tunda na koma gida azumi nake ya ce za ka halakar da kanka kenan ya ce Allah ta'ala ce wala tulqu bi aydikum ila taluka da kashe kanka ga ka da kyau da kumci da komai amma kuma daga koma ga ka kawai kamar dai jirdun ala azumi fata akan kashi ba nama ba tsoka ko kadan mun gane da kyau to wannan babu laifi malami ya ce wa ɗalibinsa ya daina azumin nan ko mahaifiya ta ce wa ɗanta ya daina wannan azumi ko mahaifi ya ce wa ɗanshi ya daina wannan azumi saboda an ga abin ya kawo mai matsala gashi an ce yana da istoma an ce yana da kaza an je likita an yi kaza an yi kaza da kuma lokaci daga an jima ma ya faɗi da ƙarshe su ce in suka ga ya sa in suka ga ya sake yin azumin nan ma sai sun ba shi kashi ba laifi na'am
ومن أفطر في نهار رمضان عمدا أو سهوا وجب عليه قضاؤه ويأثم إن كان عمدا
wa man afdara fi nahari ramadan amdan dukkan wanda ya karya azumi a cikin yini na ramadan da gangan aw sahawan ko akan rafkan ma wajaba alaihi qada'uhu turama na azumin ya wajaba akan shi idan mutum a cikin watan ramadana ya shiga daki ya tarra kunu da sukari ya dauka mukut ya gama cikin shi shahewa ya gama yana shaya bakin shi mu bashi ta shigo wanda bai kai ce yace gyara kunu wannan zamani ne to wajaba alaihi qada'u lamu wannan azumi yana wajaba akan shi ko kuma akan rafkanwa akan rafkanwa irin rafkanwa tana iya zauwa rana ta farko da ta biyu da ta, ta azumi duka rana musamman a ran azumi na farko ko kawai wani sai ya gama cikin shi ma zai tana ashe shi yau azumi ma yake to a malikiya rama wani azumi wajibi ne akan mutum ya rama shi amma malaman hadisi da sauran jumhur suna ganin ba za a rama wani azumi saboda hadisi na abu hurera na yake alaihi salatu wassalam ya ce man nasiya fa afdara fa akala man nasiya wa huwa samun fa akala aw shariba falbitin masawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu duk wanda ya manta yana azumi ya ci abinci ko ya sha abin sha to ya ci gaba da azumin shi Allah ne ya niyyar ya ciyar da shi ya shayar da shi ya gaba cin abinci cikin shi tak baya jin yunwa wajen sha biyu ta rana kawai sai bayan ya gama hali ya sha ruwa da kyau sai tana yana azumi babu kuma ya ci gaba da azumin shi Allah ne ya niyyar yau ba zai sha wahala azumi ba azumi na ɗaya shi dai kan ba zai san ana yi ba ma. babu laifi To, An gane da shi.
Wannan magana ta ta ta ina tana da madogara ita.
a Na cewa sai a ramka.
sai ya rama azumi idan aka karya da akan kuskure to su malikiya babban abin da suke kallo shine saddu zari'a toshewa kafa ta fitina wani zai iya yi da gangame ce akan mantuwa yi. wannan shine dalilinsu sannan kuma bangare na biyu shine idan mutum ya karya azumi asali shine azumi ba a cin abinci ba a shan abinci idan ka karya shi shine sai ka rama shi wanda shine asalin da suka tafi akai kenan a sai hadisi na na Hafsa wanda yana cikin muwatta al-Imam Malik wanda suka karya azumi na nafila wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce kurama yini kan bacinsa to nan isnadinsa ba bai tabbata ba bai tabbata ba akwai rauni cikin isnadin isnadi ne wanda ba ingantacce ba rijalu ba tsakata bane da haka sai ya zama to dai dalilan nasu dukkaninsu ba su kaiwa karfin dalilan malaman da suka tafi akan cewa mutumin da ya karya azumi akan kuskure ba zai rama shi ba Na'am. Su sun ɗauki hadisin na Abu Huraira akan azumi na nafila ba azumi na farilla ba. Na'am. Wa ya tsamu in kana amdan. Idan da gangamna ya karya wannan azumi din, to yana yin laifi mai girma. Wa tajibu alaihi al-kaffaratu عليه الكفارة بأحد ثلاثة أشياء على التخيل
wa tajibu alaihi al-kaffara. Kaffara tana wajaba akan shi bi ahadi thalathati ashiya'a da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku. An gane da kyau? Idan aka ce ashiya'a to sai ya zama to mabniyin ne a wato sai ya zama to suna ne wanda la yansarif. An gane ku la yansarif kenan. Ashiya'a jam'i ne na shay'u. Idan ya zo shi ashiya'in sai ya zama to yansarif. Bi ahadi thalathati ashiya'in da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ko bi ahadi thalathati ashiya'a da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ala takhayyiri wato ita wannan kafara din akan zabi ce ba wai ba ala tartibi bace shi wanda zai fitar da kafara din nan shi za a baiwa zabi ya zabi ɗaya daga cikin guda uku nan yi gane da kyau ba wai dole bane yanzu mutumin da yake da iko akan yin sallah a tsaye in yayi ta a zaune sallar shi za ta amsu ko ba za ta amsu ba ta farilla ba za ta amsu ba ko to wannan shi wajibi ne sai in baya da iko akan yaya daidai a zaune to ita kuma wajen kafara din nan ala takhayiri ne ko da yana da iko akan yayi fuska ta farko yana da damar ya ciri zuwa fuska ta biyu ko fuska ta uku na'am وهي إما إطعام ستين مسكينا كل واحد مد بمده صلى الله عليه وسلم وهو أفضل أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام رقبة مؤمنة كاملة غير ملفقة سليمة لا تستحق بوجه wahiya to wannan kafara ita ce imma it'amu 60 miskinan imma ciyar da miskini 60 ka ciyar da miskinai 60 kullu wahidin muddun bi muddihi alaihi salatu wassalam kowane ɗaya daga cikin waɗannan miskinai 60 ɗin ka ciyar da shi mudu guda da mudu na ma'aiki alaihi salatu wassalam mudu guda shine tiya ɗaya a raba wa mutum hudu tiya guda a raba wa mutum hudu shine mudu ɗaya. An gane da kyau? Ka ciyar da kowane miskini mudu ɗaya da mudu na ma'aiki alaihi salatu wassalam. To ciyar da shi shine idan shinkafa ce, bayan ka ba shi wannan mudu guda ɗin, to ka ɗoki kayan miya ka ba shi. Ka ɗoki dala ɗari ka ba shi a matsayin a tamu ta talauce kenan. Ka ba dala ɗari ka ce a je an siya albasa da kabewa da sauransu a je a yi miya. In ya ce wani alhaji dala ɗari ba za ta shi ba sai ka ƙara mishi wata dala hamsin ka bashi hakuri mun ga ka za daga cikin talaka ma akwai masu tsiri su je sun cina ma to sai ka haɗa mai ko da ke alhaji ne dama sai haɗa da jika jika ma duk wani kowane miskini aka zo aka ɗan tsakura mai shinkafa a dasa mai jika aka tsakura mai shinkafa a dasa mai jika ya tafi da ita ya je ya kayan miya ko kuma ya sa a gidan shi a dafa shinkafa mai yawa shinkafan nan gulgudan yadda zai ciyar da miskinai sittin kawai ya fita a motar shi ya je shi ya ciko ɗalibai goma ya san dama almajiran wane sun kai almajirai ɗari ya je ce ya kira mala waya dala mala a tana da mana ɗalibai sittin ina zuwa dan ɗako su shi nan ya sa a dafa abinci da kyau a yi tire goma kowane tire ɗaya mutum shida in aka ya je ya kawo su a motar shi ya kawo su dama an kawo lemu an ajiye an kawo ruwa an aje ga wani an aje ya mana a to yin alhaji yana so a asiri ruhu ni zaka wata tarika wallahi alhaji in muna samun iri irin ku a duniyar na ai ba za mu yi wa ba su mu zama ta asar da ya shuka su ya tsaye zamanin kawai alheri ne niyyar yi eh a ce kai wallahi iftar na alhaji bani yayi iftar shekaran jiya yake rayu a motar shi ko zo ya kai mu ha wallahi a motar shi ya kai mu kaga muka ce kaga kashin da na ji ni rabona ba da in ci nama ya wannan tun bara ina gida lokacin nan da azumi shi ma wata sabka ce muka ji ba a gida ba ne aka yi to ko ba zama alhaji wata tsiya ce shuka to babu laifi a hakan ya ciyar da miskinai satta shi kenan aka kawo taron da mutum shida za su ci abinci ya zama to Allah akalla an zaba abincin mutum bakwai kowa ya ci ya bari kowa ya ci ya bari gashi nan da miya da komai ta sha haɗi tana kamshi mutum ya ci kuma bayan ya ci a bashi lemu na kwalba ya dan ya dan ketar haba yawa yawa kada ta tashi ba yawa da kai kala ta tashi da wadatsai yawa la saboda wannan abincin ba irin na a sha ruwa bane a daula yawa sai a bada lemu bayan wannan kuma sai a bada fiyawa tare kai ko in ma yana so ya kawo awa eh ya kawo awa ya daddabka musu a ce alhaji Allah muku albarka iri irin ku muke so dan a kiyabu lailu ba su zashi cikin addu'a na'am wa huwa afdalu to ciyarwa ita ce tafi saboda ciyarwa ya aikata laifi shi kadai amma ya saka farin ciki cikin zukata na mutum nawa mutum sattin saboda yanzu kowa daga cikin miskinan nan kowa sai ya ce Allah sanya albarka alhaji gobe ma Allah sai irin wannan mu zo yi musamman ku shi mun gane to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ba wanda tafi kowace kowa za a kallace yanayin shi ne in mutumin da ya kusanci iyalinsa ya kada azumi da gangan in zai yi kafara in talaka ne wanda ba ya da bahun shinkafa a ɗaki ko masara ba ya da komai in ya tambaya mai fi dacewa a hakin shi a ce ciyar da miskinai sattin saboda wata kiran kace mai azumi na wata biyu to dama ya saba yin azumi sai ni a zaman banza ma ina azumi ina azumi ba abinci ba komai ba wata ne na ka abinci da ba daga ni sai mata ta abincin ba zai ishe mu ba in ce mata ita ta yi ta ci abinci ni azumi zan ɗauka wadda na kuma da na yi laifi ya ce in yi azumi azumi na wata biyu baya kai mun komai to a ce ya ciyar shi ga wani alhaji nan wanda a banza ban zai iya zuwa ya kashe jika ɗari a guri ɗaya ya ji ba komai to in wannan ta faru da shi kana ce ya ciyar saboda haka ce ya ciyar dama aiki ne wanda ya saba yi shi dan ya ware wata jika ɗari a cikin kuɗin shi ya je shi a siyo rago guda a yanka a siyo shinkafa da sauransu dama ana yi ba zai maji ba ya sha wala ce to azumi wata biyu ne a kanka sai ka zai yadda za ka yi magana da kyau kai fiƙi tana da kyau sai ka kallaci mutum ka karanci mutum da kyau wannan in kai ce ka ba shi fatawar ya yi azumi na wata biyu to gobe ma zai sake yin irin shi saboda shi dama azumin baya wahala a gure shi amma akwai wanda yanzu daga ce mai azumi ɗaya inda za ka ce ga jika biyu wannan matsalar taka in ka bada jika biyu ta ɗauke maka wannan azumin ɗaya kaga azumi na ramadan ko wallahi akwai wanda inda za a sauke min shi ya bada jika ɗari na rantsa da Allah zai ɗauka ya bada zai ɗauka ya bada jika ɗari eh eh to akwai wanda za su to yanzu dan sun kai da azumi ɗaya ka ce su su bada jika su ciyar su ciyar da mutum sattin yau ko akan su sun ji to goma ba sai su sake ba in sha'awar ta su ta zo ta ina jin ce kai yau ma aikin nan na je ina ga irin shi za a yi ya ji ya siyo ma abin shi daga ƙarshe zai kare azumi to kaka saboda ya samu ne ba mai wala fushi a guri shi akwai kaya ya ka ce to azumi na wata biyu ne a kanka wani haka malamai suka ce sai ka kallaci fiƙihu ta yi aiki a nan kalli zallala hadisi ta tsaya ya zama to ka karanci mutum in ya zo shi kaga a mota ya zo bewit mana wallahi matsala ce aka samu na kusa ya ne ya zo ko ce ka ce wata biyu za ka yi kira ta ce ka wani guri shi kuma gashi ne ya zo shi da wani yadon shi a koɗe ya cire daga nan ka faɗa ya yi kada ya kada ba za a mala iyali na ce ta takura na kusance ta zuka za ka da hali haƙin da yake kan za ka ce da musu ne sat malam ka ce ya tashi ya ga kana ma ka buɗe mai kamar akwai wani azumi ya ne ce to alhamdulillah a wani tukura kamatin ko kuma yantar da wuya mu'uminatin wuya wanda take mumina idan aka ce raƙaba ya shafi namiji ya shafi mace ka yantar da bawa ko baiwa mumina kamilatin sannan kuma wannan baiwa ɗin ko wannan bawa ya zama to cikakke ne ba wai bawa ba ne rabi da rabi akwai bawa rabi da rabi bawa na mutum uku mutum ɗaya daga cikinsu ya ce ‘ya'yanta kasance kaga yanzu wani ba bawa ba ne ɗari bisa ɗari a cikin kwana uku kwana biyu ne yake zamantowa bawa ɗaya ba bawa ba ne shi mun gane da kyau ko bawa wanda yake mudabbar yawwa ghairi mulaffaqatin mulaffaqatin sannan kuma wannan kafara din ba a hada ta da sobata kafara in ɗaya ka ɗauka kawai ɗaya zafi ba za ka ce mutum da an ce ka ciyar da miskinai sattin ko ka yi azumi na wata biyu an gane ka ce to yanzu za ka yi azumi na wata ɗaya ka ciyar da miskinai talatin an gane ba zai ba kawai ɗaya ake ɗauka ba ka sha ka ɗauki biyu ka ɗauki biyu kowace za ka yi rabi rabi shi ne gairin mulaffakaci ba a haɗa kafara biyu a yi ɗaya a yi ta ko a haɗa guda uku eh yawwara ko a haɗa guda uku kashe to yanzu dai ina neman lada a kowanne zan yi azumi ashirin ga wani bawa na an ce an sa shi kasuwa zan nemi mutum biyu ni na uku mu cika mu siya ni yantar da kaso na sannan kuma su ma dai muskinan su ba za su ɗanji jini su zan ciyar da muskinai ishirin ka ce kowace dai ka sa hannu a ciki don ga aka ba kowace ba ta yi ba ito inda inda inda ake samu dai za a samu musamman malam bai sara ko ya samu da shi la tustahaqu bi wajhin wato wannan baiwa din salimatin ko ta zamanto salima ce kubutacciya ce daga aibubbuka kai da zaman tuwan ce yan tarra baiwa kuma ya je shi ya siyo makamliya ya je shi ya ce wannan baiwar nawa aka ce mishi to wannan ita an taya ta ɗari shida da hamsin ya ganta da idan ta ƙuru-ƙuru ya ga wata tsohuwa ce kuma a ce ce wannan aka ce ji kasa bai ta kaga wannan ta kashi ta kaga wannan ya ji kasa bai ya kasa ma abinci ne zai raka wata to amma in yanzu ya san ya sallame da ta iya da kanta to ta zaman to salima ce dukkan aibubuka waɗanda suke masu muni ba zai siya ta ba inda tana da aibin da zai kashe mata kadara gashi nan bawa ne kato da gagan shi makasan ya nemi kuɗi amma kuma aka zo gashi nan sandam sandam baya ji baya gani kaga su gumu kuma ne kaga dole ya arha kato ya shi za ka ji a ce miliyan guda za ka ji aka ji ana ce an taya shi ka satin da biyar to kana abu ya lalace salunan da aka siyo ta jika ɗari kake ka ji ana zancen jika goma to kana ai ai Allah wada naka ya lalace la tustahaqqu bi wajhin sannan kuma wannan baiwa ba a cancance ta ba da wata huska daga cikin huskoki na cancanta idan ya zamanto baiwa ce wanda ta cancanta a yantar da ita dama irin umu walada ce alhaji ne abokinka yana da baiwa shi yana kawai sai ya sadu da ita ta ɗauki ciki ta yi wa mushi ɗa to ka ga yanzu ita wannan ko yaya ko ana a tare a tare sai ta zama ya sai dai in ta mutu ko ana a tare a tare sai ta zama ya saboda duk da aka ce alhaji na ya faɗi ya rasu ta zama ɗiya irin na kowa ɗanta kuma zai ci gadon alhaji ɗan alhaji ne da ciki ba wani zancen a ce bawan alhaji to yanzu bayan ya kusance ta ta aiwa mai ɗa yana so kuma shi wannan kuɗin da ya siye ta ya rage asara ce zo in siya maka ita jika ɗari uku ka je ka yantar da ita kafin mutu mata zama ya ba a siyan ta wannan mun gane da kyau na'am alhamdulillah al ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala wa bi hadha al qadri kifaya